akwai kumtu lamirin muhadabi muzakkari mufradi akwai kumta lamirin muhadabi wato wancan lamirin mutakallim wahadahu akwai kumta lamirin muhadabi muzakkari mufradi akwai kumti lamirin muhadaba muwannasa mufrada akwai kumtuma ta siniyar muhadabai akwai kumtum akwai kumtunna shi yasa hali shida ne kumtu kumta kumti kumtuma kumtum kumtunna au nunihi ko inda yake ya sadu da nuni na lamiri shi kuma wannan hali nawa ne hali biyu akwai kumna na lamirin mutakallim wa ma'ahu gairuhu akwai kuma kumna lamirin ga'ibai muwannasai jami'in ga'ibai muwannasai shi yasa shi wannan hali biyu ne to a irin wannan dai aka ce sai ka ciri wasalin aini zuwa gafar misali wannan da aka fara fada ya hada da kamar dala da hafa ya hada da dala saboda dala da wula ce ko yadda aka fada to za a ciri rammar zuwa ɗa'in ya koma ɗultu ko ɗulna ko ɗultum hakanan hafa hai, uh, asali haifa ce za a ciri kasarar ta koma kan ha'in ya koma hiftu ko hiftuma ko hiftun ko hiftunna ko hifna uh, wa'iza fatan ya kunu in ko ya zamo fata ce kamar ƙala kenan wannan kuma ya zama kamar ƙala ko ja'a ƙala da ja'a sun shiga cikin wannan babu wai za fata ya kunu in ya zama fata ne fa an hurutar mujanisa tilkal aini sai ka musanyo harafi wanda yake ya dace da wannan ainin a maimakon fata hudin na an hu lamirin fata ne daga fatahar sai ka ciro a wato a maimakon fata sai ka musanyo wasali da yake ya dace da ainin muna da wasali biyu a nan da za a iya amfani da su kenan idan wawi ne dai abinda ya dace da shi da wawi ramma in kuma ya ce abinda ya dace da ya kasara shi yasa a ƙala in ka dangana ga tallami da sai ka ce ƙultu da asali za ka ce ƙaltu ne to amma aka ga haka ya yi nauyi to tunda wawi ne aka shafe asali da za a ce kawaltu ne to aka ga an shafe wawun to sai aka musanyo wasalin da yake ya dace da shi wawun wanda shi ne a ramma aka ce kultu a hafa ko da za a ce hayiftu ne hayiftu to aka ga ya yi nauyi to a ce haftu shi ma dai ya yi nauyi sai aka musanyo wasali wanda ya dace da ya shi ne kasara aka ce hiftu muntakila kana mai ciruwa zuwa gare shi ko halin kasancewar wannan wasalin yana mai ciruwa zuwa shi a farkalmar farfi'il wannan kenan sai mu sake maimaita baitin babu abniyatul fi'ilil mazidi fihi wannan babi ne da za a ambaci gine-ginen fi'ilin da yake an yi daɗi a cikinsa akan yi daɗi a cikin fi'ili ya gabata gare mu a baya cewa auna aune na fi'ili wanda yake ba daɗi a cikinsa iri biyu ne kawai ko dai ya zamo sulasi ko kuma ya zamo ruba'i wanda sulasi nan an faɗi auna auna uku a ciki akwai fa'ala ita tafiyawa akwai fa'ila akwai fa'ula shi ko ruba'iyin an faɗi awo ɗaya ne kawai yana da awo ɗaya shine fa'alala to kuma shi fi'ilin nan kowanne a ciki akan masa ƙari shi wanda yake sulasi akan masa ƙari da harafi ɗaya ko da harafi biyu ko da harafi uku shi kuma wanda yake ruba'i akan masa ƙari da harafi ɗaya ko da harafi biyu fi'ili dai duk yawansa baya haura duk yawan haruffansa bayan da za a yi haura harafi shida karancin fi'ili ya zamo harafi uku mafi yawa ya zamo harafi shida diddaɗin da za a yi masa ba zai haura harafi shida ba wanda yake sulasi a ne masa daɗi iri uku a yi masa daɗi da harafi ɗaya akan masa daɗi da harafi biyu akan masa dadi da harafi uku wanda yake ruba'i ko dadi iri biyu kawai ake masa ko dai a yi masa dadi da harafi ɗaya ko kuma a yi masa da harafi biyu iyaka da ɗaɗaɗen kenan to a wannan babin zai ambaci aune-aunen fi'ilan da yake an musu daɗi a gane daɗin nan a cikin fi'ili iri biyu ne daɗi da ake a cikin fi'ili iri biyu ne akwai wanda yake ake yin sa don zarar ilhaki daɗin da ake yi don ilhaki han saboda ana ganin fi'ili ya koma masalan awon fa'alala ya fi sauƙi ko ya koma awon ta fa'alala ya fi sauƙi ko yana ya koma awon ifa'alala ya fi sauƙi to a masa ƙari yadda zai zamo haka ba don dubo wata ma'ana ba wannan shine daɗi don ilhaƙi duk wani daɗi wanda aka yi ba don a nemo wata ma'ana ba to ana kiransa daɗi na ilhaƙi akwai kuma daɗi wanda ake don nemo ma'ana Uh, shi daɗi wanda ake dan nemo ma'ana dangane da fi'ili sulasi wato iri uku da aka faɗa akwai awan af'ala akwai awan fa'ala akwai awan fa'ala shi yasa ai masa daɗi da harafi ɗaya yana da aune-aune guda uku akwai af'ala akwai fa'ala akwai fa'ala wanda kowane daga cikin wannan dai akan yi ne don nemo wata ma'ana wadda ba ta a sulasin misali daga zahaba a kawo a zahaba saboda me saboda a ta'adiyantar da shi zahaba fi'ili ne lazimi ba shi da mafuli in ana so ya zamo da mafuli sai a sa masa alhamza a farko ya koma awan af'ala a ce a zahaba gashi a ƙur'ani azhabtun ɗayi ba tukun azhabtum dayyibatukum fi hayatikum ad-dunya akan masa dadi ya koma fa'ala kamar qatala a ce qatala qatala da qatala da bambanci wajen ma'anar ko asalin ma'anar daidai ce to amma qatala ya bambanta wato a resance da da qatala hakanan akan kawo awan fa'ala shi ma dai don nemo wata ma'ana misali alima ya koma allama ko fahima ya koma fahama fahima ya fahimta shi kansa fahima yana ta'adda ko ba a ta'adda yana yin ta'adda fahima yana yin ta'adda za a ce fahima zaidun almas'alata fahima zaidun almas'ala fahima yana ta'adda to amma ana so ya ta'adda ga maf'ulai biyu fa sai a mai da shi awon fa'ala a ce fahama zaidun amran mas'alata fahama zaidun amran almas'alata zaidu ya sa amru ya fahimci mas'ala shi ya sa fa'ala sai ya zamo ta yi ta'adda ga maf'ulai biyu anan akwai inda yake fa'ala ce ko fa'ila ba ta ta'adda amma a mai da ita fa'ala sai ta yi ta'adda saboda akwai kuma inda yake tana ta'adda ga mafuli ɗaya a mai da ita fa'ala sai ta ta'adda ga mafulai biyu akwai inda ma take ta'adda ga mafulai biyu a mai da ita fa'ala sai ta ta'adda ga mafulai uku kamar naba'a da naba'a naba'a kaga yana cikin harufa fi'ilan da suke yin ta'adda izuwa ga mafulai uku tana nasartar maf'ulai guda uku na ba'atu zaidan amran mun dalika na ba'a to wannan dai awo guda uku shine su ne aune-aunen fi'ili sulasi da aka yi masa ƙari da harafi ɗaya ko dai af'ala ko fa'ala ko fa'ala idan a masa ƙari da harafi biyu kuwa to wannan shine yake da aune-aune har guda biyar ta yi ya zo da awan ta fa'ala ko ta fa'ala ko in fa'ala ko if ta'ala ko if Allah wannan su ne aune-aunen sulasin da aka yi masa ƙari da harafi biyu ko dai zamo ta fa'ala kamar ta'allama daga alima aka yi tar'ifin ainin kuma aka ƙara ta an ƙara harafi biyu kenan ya koma ta'allama ko kuma tafa'ala kamar ta katala daga katala aka ƙara alif da ta ta a farko alif bayan farfi'ila ya koma taƙatala aka masa ƙari ya zamo yawan in fa'ala kamar in ɗalaka in ɗalaka daga ɗalaka ne aka ƙara alif da nuni a farko aka masa ƙari ya zama awan ifta'ala kamar iqtadara daga kadara ne aka ƙara alif da farko bayan farfi'ilin kuma aka ƙara ta ya koma iqtadara akan masa awo akan masa ƙari ya zamo awan if'alla kamar ihmarra daga hamira ne aka ƙara alif da farko aka yi tar'ifin lam ɗin ta ƙarshe ya koma awan if'alla ya zamo a masa ƙari da harafi uku kuwa to wannan yana da auna-auna har guda hudu fili sulasi a masa ƙari da harafi uku yana da auna-auna har guda hudu akwai awan wato istaf'ala istaf'ala akwai awan if'awala akwai awan if'awwala akwai awan if'ala wannan su ne auna-aunan guda hudu ko dai istaf'ala kamar istagafara daga gafara ne aka ƙara harafi uku da alif da sun da ta ya koma istagafara ko istakharaja daga kharaja ne aka kara alif da sin da ta ya koma istakharaja ko kuma ya zama awan if ala kamar igidaudana igidaudana alba'iru daga gadana ne if ala ko kuma ya zama awan if awwala kamar ijilawaza ijilawaza awan if awwala kenan ko kuma ya zama awan if'ala kamar ihimara to wannan su ne aune-aunen guda hudu shi yasa shi sulasi mazidi a cikinsa yana da aune-aune guda nawa inda an yi daɗin don nemo ma'ana yana da aune-aune guda nawa ne kenan ga uku ga biyar ga hudu sha biyu ko to wannan na sulasi kenan sai wanda yake ruba'i shi kuma ruba'i ai masa ƙari da harafi ɗaya yana da awo ɗaya tak shi ne awon ta fa'alala daga daharaja a mai da fi'ilin ta daharaja a yi masa ƙari da harafi biyu kuwa yana da aune-aune guda biyu akwai wato awon if'alalla akwai awon if'alala akwai awon if'alalla kamar idma'anna daga ɗam'ana ne ɗam'ana aka ƙara alif da farko lamun kuma aka sake tar'ifin sai koma if alalla akwai kuma awan if an lala kamar ihiran jama daga har jama ne fa'alalla aka ƙara alif da nuni a tsakiya alif ɗin a farko nunin ko a tsakiya ya koma ihiran jama to auna aunan mazidai guda uku kenan ga sha biyu ya zama guda goma sha biyar shi yasa idan an hada da guda hudu na asali ya zama guda goma sha tara kenan shi yasa shi fi'ili ake cewa yana da aune-aune goma sha tara amma wannan banda duban wanda yake mulhakai wanda akan kawo su don ilhaƙi wanda yake ake yin su don ilhaƙi su wannan sun kai wajen hamsin da wani abu amma wannan dai wanda ake don dubo ma'ana to tsakanin mujarradin da mazidin gaba ɗaya awo goma sha tara ne guda hudu na asali guda sha biyar ko wanda yake an masa daɗi guda uku a ciki wanda yake mazidin ruba'i guda goma sha biyu ko mazidin sulasi to wannan kenan shine ce ka alamal fi'ilu ya ti bi ziyadati ma wala wa wallasta maharan jaman fasala كأعلم الفعل ياتي بالزيادة ما ولا وولا استقى مهرا جما فصلا كأعلم الفعل ياتي بالزيادة ما ولا وولا استقى مهرا جما فصلا كأعلم الفعل ياتي بالزيادة ما ولا وولا استقى مهرا جما فصلا سيمي قبادة فعلي ياتي yakan zo ziyadati idan ya zamo an yi daɗi a cikinsa idan fili aka yi daɗi a cikinsa yakan zo ka a alama kamar a alama wato awan af'ala yakan zo awan af'ala shi awan nan na af'ala akan mai da fili ya zamo awan af'ala saboda dalilai wajen guda goma daban-daban wanda dai mafi shura a ciki shine mai da shi mai ta'adda bayan da can bai ta'adda a mai da shi ya ta'adda ko ko yana ta'adda ga maf'uli ɗaya amma a mai da shi ya ta'adda ga maf'ulai biyu ko yana ta'adda ga maf'ulai biyu a mai da shi mai ta'adda ga maf'ulai uku to duk dai af'ala yakan zo don haka af'ala takan zo don nuna shiga wakaci ko shiga waje a duk wannan af'ala af'ala takan zo don nuna isa ahin af'ala takan zo don mudawa af'ala takan zo ma akwai wasu filai inda yake af'ala din lazima ce fa'ala kuma take ta'adda akwai filai wajen guda goma wanda iyakarsu kenan inda yakan zo fa'ala ta yi ta'adda af'ala kuma ta zamo lazima to akwai wa'annan fi'ilan wato akwai kasha'a misali yana cikinsu kasha'al ƙauma kasha'a yana ta'adda a kasha'a ko lazimi shi yasa wannan ya zo bisa akasi kenan to irin yan uwan kasha'a dinnan sun kai wajen guda goma wanda sukan zo fa'ala ta ta'adda a fa'ala ko ta zamo lazima sabanin yadda aka fi ya fi yawan zuwa shine cewa fa'ala ita ce takan zama lazima a fa'ala ta yi ta'adda to haka nan kuma akwai wasu fi'ilan da fa'ala da fa'ala suke zuwa duk ma'anar su daya akwai wasu fi'ilai da fa'ala da fa'ala a ciki duk ɗaya ne kamar sara da asara da saka da aska da nara da anara duk irin wa'annan da fa'ala da fa'ala duk ma'anar su daya ka'alama alfi'lu ya ci bi ziyadati ma'awala sannan kuma akwai awan fa'ala kamar wala daga waliya ne fa'ila aka ƙara alif ya koma fa'ala wala shi ma'awan fa'ala yakan zo don wasu ma'anoni ma'anonin da ke zuwa don su sun kai kamar guda shida wa walla hakanan akwai awan fa'ala kamar walla daga waliya ne aka yi tar'ifi ya koma walla istaƙama hakanan akwai awon istafa'ala kamar istaƙama istafa'ala daga ƙama ne aka ƙara alif da sin da ta ya koma istaƙama shi ma dai akwai dalilan da ya sa akan kawo yakan kawo wannan awon ihiran jama sannan akwai awon if an lala su wa'ancan duk da aka faɗa tun daga alama da fa'ala da fa'ala da istafala duk mazidan sulasi ne amma wannan ihiran jamashi da aka kawo awon if'an lala mazidin ruba'i ne daga harjamal ibila ne faharan jamat harjamal ibila faharan jamat to in fasala sai awon in fa'ala shi ma wannan mazidin sulasi ne aka ƙara harafi biyu shi yasa a wannan baitin dai an kawo auna auna guda nawa an kawo af'ala an kawo fa'ala an kawo fa'ala an kawo istaf'ala an kawo if'allala an kawo infa'ala an kawo guda shida af'ala fa'ala fa'ala istaf'ala if'allala infa'ala guda shida ne aka kawo a ciki guda uku musulasi ne aka ƙara harafi ɗaya shi ne na farko a alama da na biyu wala da na uku walla su wannan asali sulasi ne a alama daga alima ne af'ala daga sulasi ne ake mai da shi awon af'ala hakanan wala shi ma daga sulasi ne waliya hakanan walla shi ɗin ma dai daga waliyan ne shi ɗin ma dai daga waliyan ne to akwai kuma wanda yake sulasi an ƙara masa harafi ɗaya awo ɗaya na sulasin da aka ƙara masa harafi biyu shi ne na ƙarshe in fasala in fasala sannan akwai na sulasin da yake aka ƙara masa harafi uku shi ne istaƙama awon istafala akwai kuma guda ɗaya na ruba'in da yake an ƙara masa haraffa guda biyu shine ihiran jama to wannan baitin kenan yanzu wannan ka alama din na farko jari da majaruri me matsayinsa dangane da li'irabi ka alama filu ya ti bi ziyadati ma'awala wa wallas ta kama haran jaman fasala ka alama din me matsayinsa dangane da li'irabi a wani matsayi yake eh eh, jari da majruri ne to me matsayinsa Hmm? matsayin labari wanne ne mubtadan kenan to ya zama in an ce a matsayin labari yake eh? a'a
alama alama wato mubtadi ne hmm? to ai gashi kuma an gabatar da mhm, mubtada ne sai kuma ya ti din labari jumlar ya ti shine labari to wannan jari da majalun da ya zo a farko fa me matsayinsa Eh, to ta kakara ta da shi din Mm, wato hali ne a mahallin nasba yake ai jari da majalun a mahallin nasba alfilu fili ya ti yakan zo ka a alama halin kasancewarsa kamar a alama shi yasa ka a alama din hali ne ehin hali ne ya rataye da wato shi yasa ba kai tsaye ya rataye da yati din ne ba ehe. Eh, mustaƙiran a ce mustaƙiran ka a alama ko ka'inan ka a alama shi yasa da wannan ka'inan din ya ya rataye ko ko istaƙarra ko eh, ka a alama halin kasancewarsa ya tabbata kamar a alama to a wannan baitin kenan dai sai mu sake maimaita shi alƙauma suna cikin halin tsanani ya yaye musu tsananin kashi alƙauma ya suna cikin tsanani wani ya yaye musu tsananin suna cikin wuya gaba ɗaya to wani ya yaye musu a ƙashe uku a ƙashe alƙaumu mutane ah, wato halin da suke ciki ya tashi sun tashi daga halin tsanani sun koma halin yalwa shine a ƙashe alƙaumu a ƙashe alƙaumu ake cewa Mhm. Mhm. na naba'a shi yana ta'adda daga naba'a ne asali naba'a Ahan, to akan mai da shi naba'a don ya ta'adda kan wasu maf'ula akwai inda yakan zo ya ba da labari naba'a ya ba da labari gashi na qur'ani kala nabba'ani al-alimul khabir kala nabba'ani naba'u labari kenan anin naba'il azim Ahan. likulli naba'in mustaqarrun naba'u labari naba'a ya ba wani labari naba'a ko abu ya faru ya zamo labari naba'a abu ya zamo labari ya faru to sai mu sake maimaita alifin fil hashwi rabi'atin wa duniha wa kaza ka habayya ta dala وفعل ذا ألف في الهشو رابعة ودونها وكذاك هبخي حتى دلا وكذاك هبي وآريا وآريا وآريا وكذاك هبي حتى دلا وفعل ذا ألف في الهشو رابعة وآريا وكذاك هبي حتى دلا وافعل ذا ألف في الهشو رابعة وآريا وكذاك هبيه أتدلا وافعل ذا ألف في الهشو رابعة وآريا وكذاك هبيه أتدلا gaba da bayani akan aune-aunen fi'ili wanda yake mazidi mazidi a jiya awo nawa aka kawo awo shida to a wannan baitin kuma na yau da muka karanta yau za a faɗi aune-aune guda hudu ne za a faɗi aune-aune guda hudu ne ba shida ba shi yasa an hada da na shida sun zamo an hada da na jiya sun zamo goma kenan na farko da ya ce wa fa'alla hakanan yana daga aune-aunen fi'ili wanda yake mazidi awan if'alla saboda ya ce za a lifin filhashwe rabi'a if Allah din yadda aka rubuta haka yake kuma haka ake faɗa to amma duban wannan za a lifin filhashwe rabi'atin din shi yasa aka ce if Allah wanda yake ma'abucin alifi ta daɗi wato wadda take ta hudu ga alif na farko ga fa ga aini ga kuma wani alifin if Allah kenan kamar ihimara ko ibiyarwa ko iswadda mafi yawa wannan an fi kawo shi daga abin da yake launi amma ba lalle sai daga launin ba amma dai an fi kawo shi daga abin da yake shiryarwa bisa launi yana nuna shiga ne a cikin launin kaɗan-kaɗan in ka ce ihimara ya yi ja ya yi ja ja ba kaɗan kaɗan ba yana yin jan da gaggawa da gaggawa amma in ka ce ihimara ya shiga da kaɗan da kaɗan haka nan kace ihirarra ya yi kore kore in kace harira to ya zamo kore gaba daya ya yi kore gaba daya ihirarra ko ya yi kore kore ihirarra ya yi kore da kaɗan da kaɗan da kaɗan to wadu wa ariya ko kuma ya zamo babu alifin ya zama if'alla din kenan yanda aka faɗe shi ko yanda yake a rubuce kamar ihirarra ko ihimarra kuma ihirarra ko ihimarra waka za ka habariyaka hakanan awan if ayyala awan if ayyala shi wancan wato if'alla da if'alla wannan ko awan if ayyala su wancan awo ne na ma'ana awo ne na duban ma'ana shi ko ihibayyaha if ayyala awo ne na ilhaki shi yasa da yawa daga malaman tasirifi ma ba su faɗe shi ba amma sibawaihi ya faɗe shi da yawa malaman tasirifi ma ba sa faɗin shi wannan awa to amma shi ibn malik ya faɗa an ce sibawaihi ma ya faɗa if ayyala if ayyala shi yasa a nan da aka ce ihbayyaha menene daɗi alifi na farko da kuma yar guda biyu if ayyala if ayyala to ihibayyaha wato ma'ana ihibayyaha ya yi girman kai ko ya nuna ji da kai yana daga kai ihibayyaha rajulu akan ce kuma ihibayyaha sabiyu yaro ya yi kiba ya cika yaro karami ya cika shine ihibayyaha yaro ya cika da kiba sai itadala awan ifta'ala awan ifta'ala ta'ala ibta'ala kamar i'tadala ko iqtadara iqtatala duk wannan awon ibta'ala ne iqtatala awon ibta'ala ne walau sha Allahu maqtatalu ibta'alu ne awon ibta'alu ne iqtatala haka nan iqtadara eh kaka nan ihitada duk dai awon ifta'ala ne mani hitada fa inna ma ya hata dili nafsi to ifta'ala ne wannan shi ma ifta'ala awo ne da ake yin sa don dubo ma'ana ifta'ala yana da tasa ma'anonin ba kamar wancan ihbayyaha ba if'alla da if'alla da ifta'ala suna da nasu ma'anonin sai dai a nan a gane a aune-aunen da aka faɗa a yau guda biyu humasiye ne guda biyu konsudasiye ne if Allah humasiyi ne an ƙara harafi biyu ne ya zamo harafi biyar if Allah au ne humasiyi harafi biyar ne an ƙara harafi biyu ne a kan fa'ala da alifi da lami a ƙarshe shine ya koma awon if'alla hakanan ifta'ala kamar ita dala ɗin ko ita dara shi ma humasiyi ne harafi biyar ne ga abinda aka ƙara da fa da alif da ta da alif da ta su ne aka ƙara ifta'ala amma if'ala ƙari uku aka yi shi yasa su dasiyi ne hakanan if ayyala if ayyala shi ma su dasiyi ne if ayyala an ƙaro uku ne ga ya guda biyu ga alif da farko yar guda biyu ce aka ƙara ba guda ɗaya ba guda biyu ce aka ƙara ga kuma alif da farko shi yasa a wayannan guda hudun guda biyu masu harafi biyar ne guda biyu masu harafi shida a mun samu goma kenan a cikin wajen guda hamsin da wani abu sauran ma dai za su zo to sai mu sake maimaita mai ifi shi if'alla din yana da alifi ta hudu ita ce ta hudu filhashi wadda take ƙari wadda take ƙari ce a lifin uhum, banda ta farkon kenan banda ta farkon ko da da yake ita ma ta farkon ƙari ce to amma ita ya faɗe ta to amma da yake za a lifin ya nuna filhashuwi to ya nuna cewa bai faɗe ta ba shine ma'anar filhashu din cewa a ƙari ƙari akan wannan ɗin alifin ƙari akan wannan wadda ya faɗa rabi'atin a waje na hudu wato ita ce take zamowa ta hudu if'ala kenan mhm. eh eh eh, wa ita ce wadda take sudasi amma ita if'alla kuma si ne if'alla harafi biyu kawai aka ƙara if'alla shi an ƙara harafi yan harafi biyu aka ƙara if'alla if'alla ko harafi uku alifi biyu da lami daya alifi biyu da lami daya wanda aka yi tarifi a ƙarshe wa ariyan da shi ne if'alla din ihun halin kasancewarsa ya wofinta daga wannan alifin ta ƙari shi yasa if'alla din yanda yake kenan ya tsiraita daga alifin Ah, wannan baitin wani zihafi ne ya zo a cikinsa wa fa'alla za wafa'alla za ya cika ko alifin shi yasa habnu ya shiga masa filhashwira filhashwira atin fa'ilun shi dama wannan dole ya zo da habnu ko wa ariyan shi yasa habnu ya zo ko mutafilun wa kaza shi ma habnu ya zo kaha bayyaha a mustafilun ta kubuta kenan ta dala fa'ilun na mhm, ta ma da habnu to shi ihi bayyaha din tunda ana ana nufin lafazin menene matsayinsa eh a ai fili ne amma dai da yake nan ana nufin lafazinsa ya koma matsayin suna to amma menene matsayinsa dangane da li'irabi mubtada ne mubtada ne mu'akhar ehen, shi yasa a mahall marfu'i ne a marfu'i ne da ramma a bakaddarawa a iya cewa kuma a mabni ne shi yasa a irin wannan a iya kikaya a iya li'irabi ma za litamizin wa a ribu haki in hukuman ila lafizin to in dan turif wasman yabin wasman yabin to sai mu tafi ga wani aro خرجت أزيدها لو لسبت الرتوالى ما تولى وخلب السنبس اتصلا تدارجت أزيدها لو لسبت الرتوالى ما تولى وخلب السنبس اتصلا سمي قبائلكم تدارجت To ana bayani akan aune-aunen fi'ili wanda yake mazidi. Ana bayani kan aune-aunen fi'ili wanda yake mazidi. a baya a baiti na farko aune-aune guda nawa aka ambata guda shida a baiti na biyu guda hudu guda goma to a wannan baitin na uku a wannan babi an faɗi har guda takwas ne a cikinsu wato akwai guda biyu wanda su suke mazidin ruba'i ne guda shidan akwai kuma guda biyu wanda yake su an kawo su ne ko guda uku ma akwai guda uku wanda yake su an kawo su ne don ilhaƙi guda uku kuwa mazidin sulasi ne e, guda uku a cikin aune-aunen nan an yi su ne kawai don ilhaƙi ba don dubo wata ma'ana ba don yi daidai da wani awo ne kawai guda biyu ko a ciki mazidin ruba'i ne guda uku ko mazidin sulasi ne ya ce ta daharajat yana daga aune-aune wanda suke mazidai awon tafa a lala wannan daga ji an san mazidin ruba'i ne shi ne mazidin ruba'i da harafi daya wanda daman awo ɗaya ne yake da shi shi ne wannan awon na tafa a lala awon nan na tafa alala shi ke nan awon da yake da shi ba wani mazidin ruba'i da harfi ɗaya iyakar awonsa kenan tafa a lala to ta darajat sai aziyada aziyada shi ko awon fa'a yala da ainin na farko da zal ɗin da ɗa'in su ne asaliyai yar ta daɗi ce an kawo awon fa'a yala ne don a riskar da shi da awon fa'alala kawai ma'anar aziyada wato ta daharajat a biya gangaro ko ta gangaro da harajtuhu na gangarar da shi fata da haraja sai ya gangaro kuwa da haraja shi muta'addi ne ta da haraja ko lazimi ne ta da harajar hajaru dutse ya gangaro aziyada fa'ayala ma'anar aziyada a hadasa indal jima'i kari ya fito daga gare shi yayin saduwa da mace wata take cewa inni bulitu bi uzyudil lahu baharu tana zagin mijinta inni bulitu bi uzyudil lahu baharun uzyudu shine suna wanda yake yi wato kamar su shigen sunan fa'ili uzyudu ake cewa hin shi kuma kansa masdarin aziyadatu za a ga a littattafan fikihu ana sanyawa a babin aibi na ma'aura aziyadatu wanda yake haka uziyudu ake kiransa wanda kari kan fito daga gare shi yayin saduwa da mace inni bulitu bu uziyudin lahu baharu da ke cewa wai Allah ya jarrabe ta da miji wanda duk sanda ke saduwa da ita kari ne ke fitowa daga gare shi ga warin baki to ta aziyada halaula sai kuma awan if au ala awan if au ala is ihilaula if au ala ne ihilaula sharabu abin sha ya yi daɗi da kaɗan da kaɗan hakanan igi daudana ba'iru hakanan igi daudana wato ya girma ko ya miƙe duk dai wannan awon if au ala ne wannan mazidin sulasi ne wannan ko mazidin sulasi ne igi daudana ko ihilaula an ƙara harafi uku ne wato aka ƙara alif da farko aka ƙara wawi aka sake tar'ifin ainin aka kawo wato aini wani bayan da an faɗa aka sake kawo shi shi yasa an ƙara harafi uku ne wannan yana cikin aune-aune guda hudu na mazidin sulasi da harafi uku fili sulasi wanda aka yi masa daɗi da harafi uku awon if au ala dama yana da aune-aune guda hudu ne sai kuma isbaɗarra isbaɗarra shi ko wannan awansa wato if alalla if alalla isbadarra if alalla shi mazido ruba'i ne wanda aka masa daɗi da harafi biyu daga wannan mun gama da mazido ruba'i duk abin da za mu ji nan gaba ba mazido ruba'i dama mazidin ruba'i uku ne guda ɗaya wanda yake an yi daɗi da harafi ɗaya guda biyu wanda yake an yi daɗi da harafi biyu to a can a baiti na farko an faɗi hiran jama awan if an lala sannan sai wannan if alalla awan if alalla da aka faɗi isbadarra ma'anar isbadarra ya miƙe imtadda hakanan iksha'arra shi ma awan if alalla ne hakanan idma'anna hakanan ishma'azza wai za zukirallahu da za su kira lawa da shi ma'azzat kulubun lazina shi ma'azzat din nan awan if alalla ne Allahu anzala hasanan alhadisi kitaban mutashabihan masani ta kashe irru wannan ma daga iksha'arra ta kashe irru awan if alalla ne shi ma dai wannan mazidin ruba'i ne kash'ara ne asali hakanan idma anna Uh, wato uh, ɗam'ana daga ɗam'ana ne sha'ara daga ƙash'ara ishma'azza daga sham'aza wannan isbaɗarra daga sabɗara sabɗara aka ƙara alif aka yi tar'ifin lamin ya koma isbaɗarra isbaɗarra tawala hakanan kuma awan tafa'ala kamar tawala ko ta katala ko ta raraba ko ta daraka wannan mazidin sulasi ne wanda yake an masa daɗi da harafi biyu da ta ta farko da alif tawala daga waliya ne tar ta farko da kuma alifin da yake bayan wawun na daɗi ne tawala ta ƙatala ta raraba ta daraka ta bashara duk wannan ta fa'ala ne ma'atawalla haka awan ta fa'ala kamar ta'allama ko ta fahama ah, ko ta walla duk dai awan ta fa'ala ne shi ma wannan mazidin sulasi ne da harafi biyu an karata da farko aka yi tar'ifin lami kuma ya zamo a wato aka yi tar'ifin aini ya zamo ta fa'ala aka yi tar'ifin aini ya zamo ta fa'ala wa halbas sai kuma awan halbasa shine awan fa'alasa fa'alasa sun aka ƙara a ƙarshe don a riskar da shi da awan fa'alala wannan awo ne wanda ba ana yin sa don nemo ma'ana ba ana yin sa ne don ilhaƙi Ehem, wannan awo ne na ilhaƙi halbasa ma'anarsa ya yi yaudara daga halaba ne halaba yaudara halbasa wato ya tsananta yaudara Ehem, barkun hullab walƙiya mai yaudara walƙiyar da za a yi amma ba ruwa a barkun hullabu sambasa sai kuma sambasa shi kuma wannan awan saf'ala ne shi wannan sun ɗin ta farko ita ce ta daɗe shi ma an kawo shi ne don ilhaƙi don a riskar da nabasa ne asali nabasa ma'ana gaggawa sambasa ya motsa ko ya yi gaggawa a sara'a rajulu sambasar rajulu iza a sara'a saf'ala ba kamar na farkon ba halbasa wanda shi sun ɗin ta ƙarshe ita ce ƙari wannan a farkon aka ƙara sun sun ta ƙarshe asaliya ce sun ɗin ƙarshe ta sambasa asaliya ce ita ce lamun fi'ilin amma sun ta farko ita ce ta daɗi saf'ala awan saf'ala ne ittasala wannan duk sun sadu wato wato daga tawala ɗin mubtada ne shi wannan ittasala shi ne labarinsa tawala awan tafa'ala ma'atawalla tare da awan tafa'ala wa halbas da awan fa'alasa sambas da awan saf'ala ittasala to ittasala ɗin shi ne labarin ba wai an kawo shi ne don ambatan ma'auni ba domin a bada ma an riga an faɗa mana awan ifta'ala da ya sa wannan ya zo ne a matsayin labari shi ya sa dai daga wannan za mu gane akwai aune-aune guda biyu a cikin baitin nan mazidin ruba'i ta daharaja da kuma ta fa'alala da kuma isbaɗar ra wanda yake if'alalla su wannan mazidin ruba'i ne ta daharaja mazidin ruba'i da harafi ɗaya if'alalla mazidin ruba'i da harafi biyu in an hada da ihiran jama da ya gabata a baiti na farko an gama da mazidin ruba'i kenan damin mazidin ruba'i awo uku ne tare da shi kansa ruba'in a asali mai awo daya shi yasa aune aune hudu asalinsu duk fi'ili ne mai harafi hudu ya rage guda nawa kenan muke da su a aune aune na asali in an ɗebe hudu saura nawa biyar a ciki akwai aune-aunen sulasi mujarradi guda uku fa'ala fa'ila fa'ula fa'ala fa'ila fa'ula saura sha biyu kenan ko to sha biyun su ne mazidin sulasi wanda yake mazidi da harafi ɗaya auno ne da shi uku yana da af'ala da fa'ala da fa'ala sulasi wanda aka yi masa daɗi da harafi biyu fa biyar yana da aune-aune guda biyar akwai ifta'ala akwai wato infa'ala akwai tafa'ala akwai tafa'ala akwai if'alla wanda aka yi masa daɗi da harafi uku fa yana da aune-aune guda hudu an faɗi a nan baitin an faɗi awo ɗaya a cikin wannan shi ne if'al'ala ihilaula daga haliya ne haliya eh ko hala eh ko daga haliya ko hala fa'ala ce dai ko fa'ila to amma wato aka yi ƙara harafi uku ya koma ihilaula ihilaula sharabu aune aune guda uku ko a cikin baitin nan shi mulhaƙi ne shi ne aziyada aziyada da fa'alasa da safa'ala su wannan an kawo su ne don kawai a ruskar da wato ruba'i don a ruskar da awon fa'alala guda biyu a ciki wato sulasi ne wanda aka kara masa harafi biyu shine tawala da tawalla shi ko laula sulasi ne da aka kara masa harafi uku ya koma harafi shida tawala harafi biyar ne tawalla ma harafi biyar ne ihlaula kuwa harafi shida ne a cikin kowanne dai daga cikinsu guda uku na asali ne sauran ko na daɗi ne a to wannan baitin kenan zihafi daha rajat an sami kabanu aziyadaha aziyadaha aziyadaha daulas badar laulas badar shi yasa wannan mata samu kubuta wa shi ya dama wannan tayo da za ta zo da habun ma'a tawalla ta wala wala ma'a Hmm? la ma'a la ma'a tawal la ma'a tawal mustafilu la wahal la wahal fa'ilu wannan